ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara haɗuwarmu a wannan masallaci mai albarka na mashi da'awatu wal irshad domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na bulugul maram dan ba a manta ba har yanzu muna a cikin kitabul qada'i a taken karatunmu na yau shine hiya al qana'atu falzamha ta'ish malikan لو لم يكن منك إلا راحة الجسد فانظر إلى مالك الدنيا بأجمعها هل راه منها بغير القطن والكفن ما لديك سوى فالزم القناعة تعش ملكا كالزمتي قناعة شيني معنا يرداد أبن الله يمكا ka lazumci wadatattar zuciya ka kasance mai wadatattar zuciya za ka rayu a matsayin sarki ko da ko a ce ba ka da komai in ba lahiyar jiki ba yake ka yi dubi ga wanda ya taɓa mallakar duniya in ma akwai shi kamin ya bar duniyan har ya koma da wani abu face likafani da kaɗa kaɗa wadda ake sawa a kunnuwa da hanci da dubura don saboda kada dauɗa ta hoto ko ka mallaki duniya gaba ɗaya idan ka tashi barinta ba za ka koma ba in ba da waɗannan abubuwan guda biyu ba wannan sai yake nuna faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laisa al-ghina an kathrati al-irdi an kathrati al-ardi walakin al-ghina ghina an-nafs ba shi bane wadata mutum ya kasance yana daudar duniya wadata ita ce mutum ya samu wadatar zuciya rishin wadatar zuciya shine ya kai masu matattar zuciya suke swata don su tara rishin wadatar zuciya yake sa hoshi da makami rishin wadatar zuciya yake kai ga zina rishin wadatar zuciya yake kai ga danhwara rishin wadatar zuciya yake kai ga cin hanci mafi yawancin bala'in da muke fama da shi dalilin rishin wadatattar zuciya ce mafi girman abin da ko yake jawo rishin wadatar zuci shine kasance kana dubin wanda suka hika wani abu na duniya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa unzuru ila man huwa fawq asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum akoda yaushe ku rika kallon waɗanda kun hi su wani abu kada ku rika kallon waɗanda sun hi ku wani abu na duniya wannan shi zai sa ba za ku raina ni'imar da Allah ya muku ba idan ko da yaushe kana kallon masu motoci kai kuma moto ke gare ka sai ya kasance ka raina wannan ni'ima da Allah ya maka alhali ga wanda bai da moton velo ke gare sa alhali ga wanda ma kawago ma baya da kenan yana da kyau mu kasance masu wadatar zuci masu yarda da abun da Allah maɗaukakin sarki ya raba ya ba mu yake cewa idan ma kunta da kalbin kanu'in fa'anta wa malikun duniya sawa'u idan har kana da wadatattar zuciya to kai da mamallakin duniya duka ɗai kuke muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu kasance masu wadatattar zuciya masu gode ma Allah da abin da ya muna idan ba a manta ba za mu tashi hadisi na dubu ɗai da ɗari hudu da hudu shine wa an ummi salama a cikin kitabul qada'i malai ce wa an ummi salama ta radiyallahu anha qalat an karɓo daga ummu salama Allah ya dada ita ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce innakum takhtasimuna ilayya lallai ku kuna kawo rigima wajena ma'ana kuna zakuwa wurina in raba muku gardama in yi muku hukunci in muku shari'a wala alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd kuma mai yiwa ya kasance wani sashen ku yahi iya bayar da hujjarsa akan sashi shine ma'anan ya kasance wani daga cikin ku yahi dadin baki kun san dadin baki na tasiri a wajen me a wajen shari'a a wajen hukunci fa aqdiya lahu ala nahwi mimma asma'u minhu sai in yi masa hukunci da daidai abin da nake shi daga gare sa na magana dai na dalilan da ya bada da dadin baki faman qata'tu lahu min haqqi akhihi shay'an to ku saurara duk wanda na yanke masa alhakin dan uwansa na basa fa inna ma aqta'u lahu qita'atan minan nari to kaman ina gunta masa ne wani guntu na daga cikin wuta muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wannan hadisin yana nuna tasirin baki a wajen a wajen shari'a an gane da kyau ko shi yasa zamu iya cewa wannan dubarar ta dokan aboka an gane ko take da take da take da muhimmanci musamman a shari'ar zamanin yanzu wanda da turanci ake yi baka baka iya turanci ba ba ka iya hudda kanka kuma in baka san ka'idodin nasu ba su tana iya a zalunce ka kenan daɗin baki na da tasiri a wajen hukunci to shine manzon Allah yake duk wanda na yi ma hukunci dalilin daɗin bakinsa na bashi haƙƙin wani to ya san yankin wuta ne na yanka na basa wannan hadisi har yanzu yana nuna muna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan adam ne kamar kowa qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya ka ce musu ni mutum ne kamar ku bambanci na da ku shine ni ana mini wahayi kenan manzon Allah yakan iya yayi kuskure a wajen hukunci dalilin hujjojin da wasu suke badawa domin lana zawahir wallahu yatawalla sarair mu ɗan adam abinda zamu yi aiki da shi shine abinda muka gani na zahiri amma abinda yake sirri na boye na gaibi wannan waye san shi Allah shi kadai ya san sa ko manzon Allah bai san wannan ba sai abinda Allah ya sanar da shi to wannan shine kenan wannan hadisi kenan dalilin wannan ka'idar ce lana zawahir wallahu yatawalla sarair mu za mu yi aiki da zahiri Allah shi kuma shi zai jibinci abin da yake a boye mali ce an jabir radiyallahu anhu qala daga jabir Allah ya dada shi ya ce sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah yana cewa kaifa tuqaddasu ummatun ta ƙaƙa za a tsarkake wata al'umma la yi min shadidihim li da'ifihim wadda ba a karɓar haƙƙin mai rauninsu daga mai ƙarhinsu rawahu ibn hibban ibn hibban ya rawaito sa walahu shahidun wannan hadisin yana da wani hadisi mai masa shaida min hadisi buraida daga hadisin buraida inda al-bazzar a wajen al-bazzar wa akhar akwai kuma wani hadisi na daban min hadisi abi sa'idin a hadisin abi sa'id inda ibn majah a wajen ibn majah wannan hadisin abin da yake nunawa munin a samu a cikin al'umma ba a shari'a tsakani da Allah manzo Allah yace duk al'ummar da ba a kwato ma mai rauni haƙƙinsa daga mai ƙarhi to wannan al'umma kazamar al'umma ce al'umma ce marar tsarki a wannan hadisin kuma ya zo ma a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama ahlaka alladhina min qablikum annahum kanu idha saraka fihim ad-da'if aqamu alayhi al-hadd wa idha saraka fihim ash-sharif tarakuhu abinda ya halaka wanda suka gabace mu ma'ana ya kada su a cikin bata da halaka da tabewa sun kasance in babban mutum ya sata sai a kyale sa amma in karami ya sata wanda ba komai ba sai a tsaida mishi da haddi wannan dai jan kunne ne game da rishin adalci a wajen hukunci bada cewa na aisha ta radiyallahu anha qalat daga aisha Allah ya dada ita ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu na ji ma'aikin Allah yana cewa yud'a bil qadi al adil yawm al qiyama za a kira alƙali adali a ranar alƙiyama fayalqa min shiddatil hisabi sai ya haɗu da tsananin hisabi ma ya tamanna annahu lam yaqdi bayna thnaini abinda zai sa yayi gurin ina ma a ce ban yi hukunci tsakanin mutum biyu ba fi umurihi a cikin rayuwarsa rawahu ibn hibban al-imam ibn hibban ya rawaito wannan hadisin kenan wannan hadisin shi ma yana nuna hukuba ta me yake da suna kaman tsananin da ke da kwai a cikin al'amari na alƙalanci malai ce walahu wa akhrajahu al-baihaqi wa lafzuhu imam al-baihaqi ya hutar da shi da lafazinsa fi tamratin a cikin wani dan dabino ma'ana wai wannan manzo Allah yake cewa a ranar tashi alkiyama mai hukunci da adalci za a zo a yi masa hisabi har ya kai ga ya yi guri ina ma a ce ni a duniya ba ma taɓa ma wasu mutum biyu hukunci ba a wata riwayar wanda ya shari'a tsakanin wasu mutane dalilin dabino wai adalin ma ne zai cizon yatsa inda ma a duniya bai yi alƙalanci ba bai yi shari'a ba to ina ga azzalumi kenan a kenan min babu auna ko azzalumi ya ciji yatsa Allah ya kare mu ma da yace wa an abi bakra radiyallahu anhu daga abi bakra Allah ya dada shi an nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga manzon Allah ya ce lan yufliha qaumun wasu mutane ba za su taba rabauta ba wallau amrahum imra'atan da suka da suka jingina al'amuransu zuwa ga wata mace rawahul bukari bukari ya rawaito wannan hadisin abinda wannan hadisi yake nuni shine manzo Allah yake cewa babu babu al'ummar da za ta rabauta wadda ta samu ta zamanto musu shugaba ma'ana wannan hadisin yana nuna baya halatta a musulunci a dora mace shugabanci malamai sun yi sabani alwilaya amma ce ko alwilaya khassa ko kuma kowanne daga cikin su ne mafi yawancin malamai suna ganin wannan hadisin amun ne likulli wilaya kowace irin wilaya mana kowane irin shugabanci in dai za a ce mace ita ce babba za a samu jama'a a karkashinta daga cikin jama'ar kuma akwai maza a ciki to wannan shugabancin baya halatta wasu malamai suna gani a wannan ya shahi alwilayatul amma ne shugabanci na na gaba na ƙasa gaba ɗai shi yasa za ku ga a kwanakin baya a nigeria an yi ta kai kawo an ta taɓurza tsakanin malumai game da wata mata da ta hutu tana son ta yi gwamna a garin mai ke da suna jigawa ne ko adamawa yawa a garin adamawa an gane ko wasu malamai suka ce ya halatta ta yi don ba shugabancin ƙasa ba ne don shugabancin ƙasa ne ya haramta mace ta yi amma shugabanci wanda bai kai na ƙasa babu laihi an gane da kyau ko suka ce a'a kowanne irin shugabanci matukar jama'a ne za ta jagoranta wannan magana ita ce ta yi zamantowa mai ke da suna al'akarab ita ta yi kusa ga mai ke da suna ga dalili al'amari na shugabancin mace turawa sun caccaki musulunci sosai akan wannan suka ce musulunci ya mai da mace dabba ya mai da ita ba komai ba hatta ma shugabanci ya ce ba za ta yi ba kuma ya ce duk mutanen da mutane ke shugabanci ba sa rabauta sai ya kasance kuma su da suke inkarin musulunci su da suke meke da suna sukar musulunci akan wannan sukin ma busa yadda mace ta mulke su an gane da kyau ko ƙasa guda ce mace ke mulkin su daga cikin kasashen turai ita ce ƙasar ingila ko su ba mulki ba ne wannan mulki na gaba ɗai domin sarauta ce gargajiya ce yanzu misali a nan ba akwai sarautar gargajiya ba yanzu sarakunan gargajiya suna sa dole ai suna hana ai ba su da wani tasiri sosai to ko a can kin ma sarauniyar ita ce daban amma kuma akwai gwamnati daban shine akwai prime minister wanda su ne ke tafiyar da al'amarin gwamnati idan kuka lura a kasar faransa su kin ma har yanzu mace ba ta mulkin su ba mace ta sha hitowa su ki zaben ta misalin macron yanzu da yake mulki mutanen kasar faransa mafi yawancin sun kyamaci macron tun mandansa ta farko yanzu manda ta biyu zaɓe na biyu da ya zo za a yi da a ce wani namiji ne takara da shi da sun zaɓi wannan namijin amma da yake mace ce ita ce marie le pen suka ƙi zaɓarta don me yasa don saboda su kansu bu su yadda ba a ce mace ita ce ni ita ce shugabarsu amurka su ma donald trump da wannan matar yanzu da aka yi donald trump su kansu sun san da cewa akwai matsala mulkinsa su kansu ba su yarda da da cikakken hankalinsa ba amma tun da mace ce sun kwammace masu zaɓi mai mai taɓin hankali da wa da mace an gane da kyau ko wannan sai nuna su kansu da suke sukar wannan su kansu ba su yarda da wannan ashe ƙarya ce kawai dan dai a bata wa musulunci suna wanda kuma wannan ba abu bane mai yiwa domin shi maki idan yayi magana ka san da cewa dama manuwarsa koda ko abin gaskiya ne ya juye sa don saboda kada a ga kimarka kidan dai a takaice shugabancin mace baya halatta a musulunci mala ce wa an abi maryama al-azdi radiyallahu anhu an karbo daga abu maryam al-azdi Allah ya dada shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala daga manzon Allah lalle shi ya ce man wallahu man wallahu Allah shay'an min amrin muslimina duk wanda Allah ya jibintar da shi wani abu daga cikin al'amuran musulmai ma'ana ya shi gabantar da shi wani abu na musulmai fahtajaba an hajatihim sai ya saka makance ma bukatocinsu wa faqirihim da kuma talakawansu ihtajaba Allahu duna hajatihi to Allah madaukakin sarki shi ma zai saka makance ma bukatarsa akhrajahu Abu Dawud Abu Dawud ya hutar da shi wa Tirmidhi da Imam Tirmidhi wannan hadisin yana nuna hukubar da take ga shugaba na wani abu shugaban kasa ne ko shugaban wani abu ne kuma dai menene in dai kai ne shugaba ga wasu mutane ya kasance ba ka biya musu bukatunsu kuma kana damar ka biya musu bukatunsu ya kasance ba ka son ma haɗuwa da talakawansu don saboda kada su tura maka wani nauyi to manzo Allah ya ce Allah maɗaukakin sarki shi ma zai saka makance ma bukatocinka mana zai kin biya maka bukatocinka imma a duniya ko a lahira an gane da kyau ko wannan shine kenan misali shugabannin ƙasa wanda zaka gani in zaka haɗu da su ba ma kowa yake da damar haɗuwa da su ba kuma alhali su ne shugabannin ƙasa yanzu ko ɗan gobernar kinga kawai kake so ka gani kamin ka gansa sai ka sha wahala da ko sarki ma ko akwai wasu sarakan da ba kowa ke ba kowa ke shiga ya gansu ba to dukkan wannan dukkanin shi kuskure ne wanda zai iya jawo hukumar Allah a gare su in ba da wani uzuri ba malai ce wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu hurairah Allah ya dada shi ya ce la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya la'anci arrashi mai cin hanci wal murtashi fil hukmi da wanda ake cima hanci an gane ko a wajen hukunci rawahu al-khamsa wa hassanahu at-tirmidhi wa sahahahu ibn hibban manzo Allah ya la'anci mai cin hanci da wanda ake cima hanci a wajen hukumci an gane da kyau ko akwai ruwa da ta zo ba da kaidi ba ma'ana ba a kayyade ba mai yake da suna wajen hukunci manzo Allah ya la'anci mai cin hanci da wanda ake cima hanci amma a wajen hukunci ya yi tsananta sosai domin a wajen hukunci mafi yawanci in ka ba da cin hancin haƙƙin wani ne za a cira ami za a cira a baka cin hanci yana ɗaya daga cikin abin da yake mai da ƙasashen mu baya duk ƙasar da ake yawan cin hanci to ba ta ci gaba za ka ga mafi yawancin ƙasashen nan da suka ci gaba suna tsananta sosai al'amari na cin hanci za a iya kashe minista dalilin cin hanci an gane da kyau ko amma a nan fa ko ɗan ƙaramin polis ba a kama don ya yi cin hanci akwai ma abubuwan da dole ma sai ka ba da cin hanci sannan sannan a baka su matsala ta cin hanci matsala ce mai hwaɗi malamai suka ce akwai lokacin da cin hanci yake halarta shine in ya kasance in baka bada ba kana iya rasa haƙƙinka an gane da kyau ko in baka bada ba kana iya rasa haƙƙinka akwai misalin da za ku iya bamu motoci ko yawwa masu motuna su ne suka yi kama da matsala mai girma ko akan wannan jayid al'amari na motoci akwai soni loga a su soni loga a sani na in kai can dole sai ka cika ka'ida don abin ya shahiri ne shi yasa yawa cikin gari wannan kana ibada cin hanci amma in yaje soni loga to shi babu wani cin hanci dan abin ya shahi ni shi yasa na na tabbatar da wannan a eh mm aha aha mhm mhm eh a wannan a gani na ba zai iya shiga ba a me yake da suna a babi na cin hanci in dai ya kasance a ka'ida sai lokaci kaza ne za a baku diplom kin an gane ko to wannan in ka bada ka bada cin hanci don a ka'idar sai lokaci kaza ne za a badawa kina eh mm eh eh mhm eh kai sai mhm mhm to wannan shi ma haƙinka ne diplomkin haƙinka ne kuma kana so ka yi wani abu mai mahimmanci kuma in ba ka ba da wani abu ba za ka iya samunsa ba an gane ko wannan yakan iya halatta ma ka ba da cin hanci min babu darura an gane da ke ko ka ba da wani abu don ka samu haƙinka tunda abun haƙinka ne amma kamar da a ci dama ga lokacin da za a bada shi to kai sai ka bada wani abu don a ka maka abin kamin lokacin to wannan shine shine cin hanci zai shiga a ciki don saboda dama ka'ida sai lokaci kaza ne za a baka mu je akan al'amari na misalin motoci mota mota ko moto moto da za a kamawa a cikin gari mafi yawancin takardun da ake cewa dole mai moto sai ya dora ya saba wa musulunci muna yi ne don saboda me dan saboda an tilasta muna kenan dalilin wannan wallahu a'lam ko wasu daga cikin malamanmu wanda suka bada fatawar ya halatta ka bada dan saboda a baka abinka tunda dama asali ba ba akan haƙi aka amshi ni ba aka amshi abun naka an gane da kyau ko amma idan ya kasance akwai wasu ka'idodi wanda hatta musulunci ya yarda da su misalin a ce permi daga musulunci ma ya yarda da permi baka da permi ne aka kama motarka to a wannan lokacin abin da ya dacewa kaka ba da cin hanci da in ka ba da cin hanci kudin ba cikin aljihun gwamnati za su shiga ba cikin aljihun wa wanda ya amshe su an gaye da kyau ko amma in ka bi ta hanya wadda ta dace kudin da za ka ba da takarda za a baka reshi za a baka wanda kudin tabbat cikin aljihun wa za su shiga cikin aljihun gwamnati za su amfani gwamnati kenan a wannan lokacin abin da ya alkhairi ka jira ka bi hanya wannan shine kenan na'am akwai wadda ita ma ba ta asali ba ce ko al'amuran sai a hankali al'amuran motoci dai gaskiya ana zaluntar mutane sosai ana zaluntar mutane da a ce ana shari'a da mun ji daɗi kamar da na gani a baya an gane da ke ko to amma sai dai kashi Allah ya jarabce mu muna fatan Allah ya babu Allah ya ƙara muna haƙuri na'am eh aha mm eh mhm eh ya tafiye shi eh eh eh shi kenan to kun gani duka malamai suna ba da irin don saboda mi dokokin ne wanda an gina su tun asali ba akan mi ba ba akan akan zalunci wannan ijtihadin malam ne amma akwai wani ijtihadi wanda zai iya saba ma wannan don matsalan dokokin ne ga sunan ba akan hukuncin Allah aka dora su ba da a ce in an yi su ma bai saba ma dokar Allah ba matsalan doka ita abu biyu ne ya kasance an dora doka wadda ta ci karo da ta Allah ya kasance an ɗora doka wadda bata ci karo da ta Allah ba kuma Allah bai ce ai ba to wannan ita ta halatta ai amma wadda ta ci karo da ta Allah ita wannan take ba ta halatta ai ba an gane da kyau ko daga cikin doka wadda ta ci karo da Allah shine idan mutum ya mallaki abu babu wanda ya sai kwace masa abinsa in ba da yardarsa ba to lokacin da za a amshi ma mutum ka da yardar ka aka amshe shi wannan shine ke abubuwa ne wanda ga sunan dai Allah ya kara muna hakuri ma ne cewa an abdullahi bin zubair daga abdullahi dan zubair Allah ya dada shi kala ya ce kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yi hukunci annal khasmaini akan cewa masu rigima guda biyu yaq'adani bayna yaday al-hakim za su tsaya ne za su zamna a gaban shugaba mai hukunci rawahu abu daud abu daud ya rawaito wannan hadisin wa sahahahu al-hakim kuma imam al-hakim ya inganta sa jayyid wannan hadisin ko da yake da'ifi ne amma ma'anarsa tana da kyau idan zaka wa mutane hukunci su kasance a gaban ka ma'ana su kasance a matsayi guda kada ya kasance guda yana akan kujera shi kuma guda yana a ƙasa yantun wajen hukuncin shi mai wanda ake ma hukuncin zai shi ne zai ji wani abu zai ji kamar za a ci haƙƙinsa domin tun zakuwa an girmama wancan shi kuma ba a girmama sa ba wannan shi ne kenan jayi ma da ce babu shahadat bayan bayani akan shaidu dukkanin shi yana da alaƙa da hukunci shaidu a shahadat mufrarkinsa shine a shahada shaida kina ash-shahadat shine shaidu shaida da shaidu suna ɗaya daga cikin abin da yake iya kasancewa fardun ainin dole ga mutum yakan iya kasance fardun kifaya in wani wani ya doki yana yakan iya kasance mubahun yakan iya kasance makruhi kai shaida zamu gani a cikin hadisan da hadisan da suka zo al'amari na shaidu ya zo a cikin alkur'ani a cikin ayatul dayn aya mafi tsawo a cikin alkur'ani Allah ya yi ta maimaita al'amari na shaidu akan ayi adalci wa ashidu idza tabaya'tu wala ya'ba shuhada'u idza ma du'u masu shaidu in aka kira su su yi shaida kada su kiya an gane ko wannan shine kenan mala yace an zaid ibn khalid al-juhani an karbo daga zaid dan khalid al-juhani radiyallahu anhu Allah ya da shi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للي من ظن الله ياتي ألا أخبركم بخير, ال... بخير الشهداء شنبزن باكو لابار ما في الخير ما سشيدا با الذي يأتي بشهادته شيني وند زي زود شيدر سا قبل أن يسألها كامن أتنبيتا رواه مسلم مسلم يرويت وانا حديث وعن إمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خيركم قرني للي ما في الخير كو سوني متانا قرنينا متانا زامنينا ثم الذين يلونهم sannan waɗanda suke bi musu sun mallazina yalunahum sannan waɗanda suke bi musu sun yakunu qaumun sannan sai a samu su mutane yashhaduna suna ba da shaida wala yustashhaduna alhali ba a nemi su bayar da shaida ba wa yakhununa kuma suna ha'inci wala yu'tamanuna ba a ba su me yake da suna amana wa yanziruna kuma suna alwashi wala yufuna ba sa cikawa wa yazharu fihi musimanu kuma taiba ma'ana jiki zai bayyana a cikinsu muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi ma'ana kaman a zamanin za a samu mutane mafi diyawa daga cikin mutane suna fama da taiba da tumbi da da kattan jiki an gane da kyau ko wannan shine kenan a wannan kun muna zamani shi taiba da da katon ciki ba aibi bane an gane ko domin akwai wasu daga cikin sahabbai wanda haka haka Allah ya halice su kuma sun yi da yawa daga cikin wasu sahabai daraja daga cikinsu in muka ɗauki mai ke da suna tarihin ali ali mutum ne mai jiki an gane ko da taiba abubakar shi ne shi ne sirari umar shi ma yana da jiki amma bai kai irin wancan jikin na mai ke da suna na ali ba wannan shi ne kenan a takaice dai ƙarshen zamani taiba masu jiki za su yawaita sosai kuma jikin ba na halal ba ne na mine ne na haram ne shine aibin domin jikin in na halal ne ba ya kasancewa aibi domin halittar Allah ce amma ya kasance na haram kuma yanzu maganar da ake kasashen turai yana ɗaya daga cikin abin da yake ci musu to a ƙwarya yanzu shine yawan taiba da yawan jiki ku bar ganin wanda kuke gani a cikin seri kenan dama su in za a harakan film sai an zaɓo masu kyawu to amma ka je ardul waqi ka je kasar ka gani yadda suke yawo da taiba yadda za ka ga 'yan yaran su ƙananan shekaru bai wuce yaro ɗan shekara biyar amma ka gan shi gudan daf keke da keke tahiya an gane da kyau ko wannan duka shine yanzu su ma haka kasashen laraba su ma sun fara jarabtuwa da wannan su kuma abin da ya jawo musu wannan shine abincin da ake kawo musu da kasashen turai tunda abinci yana da tasiri a wajen a wajen jiki to akwai shokola da suke kawo musu wadda take mafi yawancinta akwai wani mai yake da suna sinadari wanda yake sa jiki sosai a ciki to yaran su sasu taso tun suna kanana suna shan wannan sai su ga sun tashi da kattan jiki da sauransu a takaice dai wannan hadisin idan muka zo a baban a baban shari'a abin da yake nunawa a hadisi na farko ya nuna yana yabo akan ba da shaida mafi alkhairin masu ba da shaida su ne wanda za su ba da shaida kamin ami kamin a nemi su ba da shaida shi kuma na biyu ya ce yana zargin kamar hadisin na biyu kamar ana zargin wanda za su ba da shaida ne ba a nemi su ba da shaida ba shi ne ƙaumun ya shaduna wala yusta shaduna mutanen da za a samu su mutane suna ba da shaida alhali ba a nemi su mi ba su ba da shaida kunga a zahirin hadisin akwai mi akwai cin karo wancan ya yabi masu ba da shaida tun ba a neme su ba wannan kuma ya aibanta masu ba da shaida ba a nemi su bada ba shiga uku ko shiga shara ba shanu to malamai da suke hada hadisan su ne hadisin da yake yabon masu ba da shaida kamin a ba da shaida su ne waɗanda suka ga za a yi zalunci in bu su bayar da shaidar ba akan iya a ci haƙƙin wani an gane da kyau ko kuma mutunan bai san da su sun yi mi ba sun shaida ba to a wannan lokacin kaga in ka zo ka ba da shaida ba a neme ka ba ka yi ceto ka yi alkhairi ka tabar da wannan daga daga zalunci kenan sai kasance mai alkhairi inda ake zargin ba da shaida shine mutum ya zo ya ba da shaida abin da bai gani ba an gane ko to wannan shaida ta zama to abin zargi ko kuma mutum ya zo ya bayar da shaida alhali ba a ma buƙatar a ba da shaida dukan wannan yana shiga a ciki wannan shine kenan sannan wannan hadisin yana nuna mafi alkhairin lokaci shine lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine karnin manzon Allah sai karni na tabi'ai sai karni na tabi'ut tabi'ina wannan shine karnuka guda uku mafi alkhairi wanda suka zo a baya karnuka ne na fitinoni daban-daban wanda har manzo Allah ya siffanta su da fitinar su za ta kai ga wanda yake riko da addini kawan mai riko ne da me da kyankashin wuta mai riko da addini kawan mai riko da kyankashin wuta ne dan me yasa mai riko da kyankashin wuta dan abubuwa da yawa da ake na mu'amala haramun zaka ga in ka bude idanu in salula ka buda ka bude idanu sai kaga tsiraici in tahiya kake in ka kalla haka sai ga wata tana rangwada in tahi kake kunnuwanka ko da qur'ani kake so ka saurara sai ka ji mi sai ka ji music in amshe maka abunka ba a baka sai ka bada mi sai ka bada cin hanji in kaza za ka yi kaza ma'ana ya kasance mafi yawan mu'amalar mutane haramun ce wannan shine kenan Allah ka samu daga cikin wa'annan mala yace wa an abdullahi bin amru radiyallahu anhuma an karɓo daga abdullahi ɗan amru Allah ya da su shi da ma'aikinsa kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce la ta juzu shahadatu kha'inin shaidar mayaudari ba ta halatta wala kha'inatin ko kuma mayaudariya wala di ghimrin ala akhihi ko kuma mai hada da ɗan uwansa ko kuma mai wani alhaqd shine almikir suna alghimr mai wata hasada ga dan uwansa ko mai wani bakin ciki ga dan uwansa shine wala zai ghimrin ala akhihi wala tajuzu shahadatul qani'i sannan kun ba ta halatta shaidar dan aiki li ahli albayti ga masu aikin sa alqani anan shine alkhadimu an gane ko alkhadim dan aiki amma mafi yawanci ba a ce masa dan ba a ce masa alqani sai wanda ya lazimci masu aikin nasa ma'ana masu gidansa wanda yana jin daɗin zama da masu gidan nasa an gane ko shine alqani dan aiki mai jin daɗin zama da masu gidansa shi ma ba a karban shaidunsa ga masu gidansa rawahu ahmad ahmad rawaito wannan hadisin wa abu dawud da abu dawud wa an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu huraira Allah ya dada shi annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ji manzon Allah kala ya ce la tajuzu shahadatu badawiyin baya halatta shaidun ba kauye ala sahibi qaryatin akan dan birni baya halatta shaidar ba kauye ga dan birni rawahu abu dawud abu dawud ya hutar da shi wa ibn majah da ibn majah sai dai wannan hadisin wasu daga cikin malaman hadisi sun da'ifantar da shi an gane ko kowa zai iya ma wani shaida sai dai waɗanda hadisi ya zano a nan wanda hadisin ya inganta gashi can na harko shi ne wanda an ya shahara da yaudara an gane ko ya shahara da yaudara da cin amana to su irin wannan za a ma kile karɓan shaidunsu an gane ko na gaba shi ne wanda yake adawa da wani dan adawanka ba a yarda ya maka me ya maka shaida mai kiyayya da kai mai hasadarka an gane ko ba a yarda kai mishi kai mishi shaida domin za ka mishi shaida akwai akwai tsammanin adalci a ba za a tsammanin adalci ba ko da ko a ce ta kai iya adalci amma dai in akwai wanda yake ba shi ba ba a karban shaidunsa an gane ko na uku shine kamar yake da suna maji daɗi kaman wanda yake da wani wanda yana jiyar da shi daɗi ana ganewa da kyau nan manzo Allah ya ce ɗan aiki to za ka ga mafi yawancin wanda kake jin daɗin zama da shi mafi yawanci shi ne wanda yake kyautata maka an gane ko to shi ne sai aka ce wanda ya kasance ƙarƙashin wani yake aiki kuma yana kyautata masa to ba zai masa shaida ba domin ko da a ce ƙarya ne zai ce menene ne zai ce gaskiya ne don ya gyara tuwansa ko wannan shi ne kenan wannan yana faruwa sosai a wajen 'yan siyasa kaga masu son wani ɗan siyasa su zo su yi haɗa shi adali ne kaza kaza ke gare sa alhali ba don komi suke ba don ana musu mi don ana musu wani abu don gyara filaskinsu ne an samu wani matsayi a yi musu mi a yi musu wani matsayi su ma wannan shi ne kenan kenan wannan su ne malamai har yanzu suna cewa daga cikin wanda ba a karban saidunsa ga wasu ne a ba a karban shaidu na ɗa ga ma'aifinsa inda akwai wanda za su iya shaida to ɗa ba zai ma ma'aifinsa shaida ba misali ana zargin uba da ya kashe wani ɗan aikinsa sai ɗa ya zo ya ce a'a ma'aifina bai kashe shi ba wannan shaida za a karɓe ta ba za a karɓe ta ba an gane da kyau ko? sai in an rasa wanda za su yi shaida isa shi to a wannan lokacin za a karbe ta amma sai an sashi ya yi rantsuwa don saboda ana iya zargin soyayyar uba ta sa ya mi ya ɓoye gaskiya haka ita ma mata da miji an gane ko mata da miji su ma ba a karɓar shaidunsu in miji ya yi laihi aka zo shari'a mata ta ce za ta yi shaida sai in dai abin ya shahe ta ne in abin ya shahe ta ai dole ta faɗi gaskiya ko misali ya kwada mata mari ko kuma ya mari ma'aihiyarta kun ga wannan ba za ta ce ba ta ɓoye shaida ko domin mafi yawanci mafi yawanci mata ta haison uwarta akan me akan mijinta wannan shine kenan a takaice dai wannan mutanen guda biyu da da uba ko kuma mata da miji ba a karban shaidun su sai an rasa mala yace wa an umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu an karko daga Umar dan Khattab Allah ya da shi annahu khataba faqala yayi hudu ba sai yace inna unasan kanu yu'khaduna bil wahyi lalle wasu mutane sun kasance ana kama ana kama su da laihi ta hanyar wahayi bi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin ma'aikin Allah wa innal wahya qad inqata'a kuma lalle wahayi ya katse wa inna ma na akhudhukum al'ana to lalle yanzu dai zamu karbe ku ma'ana zamu kama ku da laihi ne bima zahara lana min a'malikum da abunda ya bayyana a gare mu na ayyukanku rawahu al-bukhari bukhari yato wannan hadisi wannan hadisi har yanzu yana ƙara tabbatar da waccan ka'idar lana zawahir wallahu yatawalla sarair mu zamu yi aiki da zahiri aikin kada ya bayyana shi za mu yi aiki da shi amma abin da yake cikin zuciya ko yake ɓoye wannan Allah za mu bar masa ne an gaya da kyau ko kenan da mutum misali za a gan shi za a kama shi ya yi swata sai ce a wallahi ni mutunan kirki ne ban yi swata ba an gane da kyau ko abinda za a aiki da shi cewa shi mutunan kirki ne wanda shi kuma kirki a zuciya yake ko kuma da aikinsa ne za a kama shi da shi wanda shi a bayyane yake da aikinsa za a kama shi da shi ko wannan shi ne kenan mutum ne ya ce shi musulmi ne an gane da kyau ko kuma aka ga yana aikata ayyukan musulmai to za mu ce dole sai mun bincika mun gani tabbas haka ne shi musulmin ne za ku gani lokacin da usama ya kashe wani mushiriki a wajen yaƙi ya kasance shi mushirikin aikinsa shine yana lallabewa ma'ana kamar shi kwantan ɓauna yake yi laɓewa yake sai ya ga dama sai ya samu dama ta inda mutum ba zai gansa ba sai ya zo ya daba masa yuka daga cikin musulmai haka yake kisan musulmai ya kashe sahabbai da yawa a wajen yakin sai shi ma usama ya kirdade sa ma'ana shi ma ya musa kwantan ɓauna ya laɓe ya kasance shi kaɗai yake dako yana samun sa ya zo ya bige sa ya faɗi ya daga yuka zai daba masa sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah ma'ana ya kalmar shahada sai usama ya kashe sa da aka tambayi usama me yasa kai haka ce ai bai musulunta ba ai ba dan Allah ya faɗi mi ba ya faɗi kalmar da aka zo wajen manzo Allah sai ya ce ashakakta an qalbihi ka hoshe zuciyar tasa kaga cewa dan tsoro ne ya faɗi wannan ba dan Allah ba an gane da kyau ko sai nuna cewa mu a koda yaushe mu yi aiki da abin da muka gani na zahiri na me na mutane shi yasa wanda zamu ga yana sabon Allah ya ce muna imani da zuciya yake sai mu ce ƙarya kake yi zuciyarka mu ba mu santa ba ni muka sani naka aikinka muka sani kenan lana zawahir wallahu yatawalla sarair kada kaga wani mutum yana taimako yana wani aikin alkhairi kace riya yake yi domin sanin riya mutum yake yi ko ba riya yake ba a cikin me yake a cikin zuciya yake wannan shine kenan mala yace wa an abi bakrata daga abu bakra radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sha annahu adda shahadata zur manzon Allah ya kilga shaidun zur fi akbaril kaba'ir a cikin manya-manyan laihuka muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin fi hadisin a cikin wani hadisi me ake ce ma shaidun zur shine ma'anan shaidun ƙarya ka ce ka gani alhali baka gani ba ka ce ka jiya alhali baka jiya ba wannan shi ake cema shaidun ƙarya shaidun zur manzo Allah ya kilgasa daga cikin manya-manyan laihuhuka malai cewa an ibn abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin manzo Allah ya ce ma wani mutum tara shamsa kana ganin rana qala yace na'am eh qala yace ala mithliha fashhad to akan misalin ta ne za ka yi shaida auda ko kuma ka bari akhrajahu ibn adiy bi isnadin da'if wa sahahahu al-hakim fa akhta'a imam al-hakim ya inganta hadisin sai kuskure hadisi ne da'ifun jiddan abin da yake nihi manzo Allah ya ce masa kaga rana ai babu yanda za ta yi za a yi cike baka ganin ta kana ganin ta ko to kamar yanda kake ganin rana kuru kuru to in zaka shaida ka tabbatar da abin da zaka shaida akan sa ka gansa kaman kaman me kamar yadda kake ganin rana hadisin da'ifi ne amma ma'anar shi tana da yake da suna tana da kyawu ma'ana in zaka shaida ka tabbatar da abin da ka shaida ka tabbatar da shi wa ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bi yaminin wa shahid manzo Allah yayi hukunci da rantsuwa da shaida ma'ana da rantsuwa da kuma mai shaida guda أخرجه مسلم مسلم يهود الدشي وأبو داود أبو داود والنسائي الإمام النسائي وقال إسناد جيد سند سميكوني ما ليك وأن أبي هريرة رضي الله عنه مثله أقول ما كمن جوانا حديث لك أبو هريرة أخرجه أبو داود أبو داود يهود الدشي والترمذي الإمام الترمذي وصحاه ابن حبان الإمام ابن حبان يا إنجن تاسع أبو داود حديثي كنوهي شيني wani mutum ne ya zo suna jayayya ya ce wannan abun nashi ne menene shaidar ka ka kawo shaidu guda biyu in ka ce abu naka ne sai ka kawo shaidu biyu sai ya kawo shaidu guda an gane ko sai aka ce to na biyu yake shi dai wanga shi kadai ne yake mishi shaida sai manzo Allah ya ce to abu na biyu shine za a kara da rantsuwarka tunda shaidu biyu ake so yanzu da shaidu guda ka kawo rantsuwarka ita ce shaidarka ta nawa shaidarka ta biyu shine ma'anar wannan idan za a shari'a shaidu biyu ake bukata maza in mata ne hudu domin shaidar namiji guda mata biyu suke yin ta to in namiji guda aka samu to wanda yake da shaidan gudan sai ya rantsuwa rantsuwa sai ta kasance ne ta kasance shaida ta biyu wannan shine kenan bale ce babu da'a babu da'wa wal bayyinat babu yi bayani akan addawa meye addawa shine ikirari naka ce abu naka ne shine addawa wal bayyinat da kuma kawo dalili shine al bayyinat kusan da ashahada da albayyana kusan dukkanin abubuwa guda ne shaida mafi yawanci ita ta shahi mutane ne suke shaida shi kuma dalili mafi yawanci takan iya ba mutane bane takan iya wata alama ce zaka nuna ga kayan wadda take nuna naka ne ko zaka ga adadin abun da yake a ciki ya zamanto bayyana an gane da kyau ko shine bambancin su mala yace an ibn abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lau yu'tan nasu bid'awahum da a ce ana ba mutane abunda suke ikirarin cewa nasu ne ladda'a nasun a rijalin da wasu mutane sun yi ikirarin jinin wasu mutane wa amwalahum da dukiyoyinsu akan cewa nasu ne walakin yaminu sai dai ita rantsuwa alal mudda'a alaihi tana akan wanda aka yi ikirarin cewa shi yayi laihi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka yi to shine almudda alaihi walil baihaqi a riwaya ta imam albaihaqi bi isnadin sahihin da sanadi mai inganci albayyinatu ala almudda'i kawo dalili kawo hujja yana akan wanda yace an yi masa abu wal yaminu ala man ankara ita kuma rantsuwa tana akan wanda ya inkari na cewa bai yi abun ba ba san ko an gane da kyau ba wajen shari'a mutum biyu ake samu akwai almudda'i akwai almudda'a alaihi mai kara da wanda aka kawo karansa to manzo Allah ya bambanta yace mai kawo kara shi akan sake dalili yake mana shine ke da kawo dalili ka ce wane ya swace maka abu kaza ko kana bin wane kaza me dalilin ka akan kana bin sa an gane da kyau ko wannan ya ce a ƙarya bai biya ta bashi ya kasa kawo dalili to a wannan lokacin sai a koma ga rantsuwa wa zai yi rantsuwa wanda aka ce ana biya wanda aka kawo ƙara wallahi ni baya biya ta bashi to shi kenan kenan in wajen shari'a ba a kai ga rantsuwa sai in an rasa ne sai an rasa shaida ko dalili in an rasa shaida ko dalili dalili mai ƙarfi idan aka rasa shaida kai tsaye za a koma ga rantsuwa kun ba mai kaya zai rantsuwa ba wa zai rantsuwa wanda aka kawo karar shi zai rantsuwa domin shi ne akan sa rantsuwa yake amma in an kawo shaida babu zancen rantsuwa barawo an kamo sa ga dalilin cewa ya swata ya fara rantsa rantsa wannan rantsuwar ta banza ce an gane ko ba za a aiki da ita ba مالك وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين manzon Allah ya gitta ma wasu mutane yin rantsuwa fa asra'u sai suka yi gaugawa kowa na so shi zai yin rantsuwar fa amara an yushama bainahum fil yamin sai manzon Allah yayi umurni ayi ƙuri'a tsakanin su a wajen rantsuwar ayyuhum yahlifu wanne daga cikin su ne zai yi rantsuwa rawahu al-bukhari bukhari da muslim ya wannan hadisin asalin wannan hadisin mutane guda biyu ne suka zo su ma akan gardama ta wani abu wannan ya ce abun nashi ne wannan ya ce nashi ne an gane ko kuma kowannensu baya da dalili an gane ko to sai manzo Allah ya ce to wa zai rantsuwa daga cikinku sai abin ya kasance nasa sai kowanne ce kuma shi zai rantsuwa an gane da kyau ko wannan babu dalili ga kowanne domin nan kowanne ya kawo karan wani ne da a ce wannan ne fara kawo ƙara da to tare aka zo wajen kawo ƙaran wannan ya ce nashi ne wannan ya ce nashi ne to tun da ba mai dalili wa zai yi rantsuwa kowa ya ce ni zan rantsuwa to sai manzo Allah ya ce to yanzu za a yi ƙuri'a sai aka yi ƙuri'a wanda ya ɗauko rantsuwa shi zai rantsuwa ya yi rantse sai ya shaida abin shi ya zama nasa an gane da kyau wannan hadisin har yanzu dalili ne akan ka'ida da muka gani a kwanakin baya alqur'atu tushra'u inda tazahumi alqur'atu tushra'u inda tazahumi ana yin ƙuri'a in aka samu kowa ya ce wanga shi zai yi wanga shi zai yi kuma kowanne ya cancance yi to sai a yi ƙuri'a an gane da kyau ko kamar yadda muka gani a wajen balaguro da mata ko ko kuma wajen limanci kowa ya cancanta sai a yi ƙuri'a da abin da ya kama da haka mala wa an abi umamat al-harithi an karɓo daga abu umama al-harithi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala lalle manzo Allah ya ce man yaqta'a haqqan ri'in muslimin bi yaminihi duk wanda ya katse haƙƙin wani mutum musulmi da rantsuwarsa ba ana nuhin da alhannun damansa ba an gane ko duk wanda ya katse haƙƙin wani mutum musulmi da rantsuwarsa bil munasaba ana ce rantsuwa al-yamin ne don mafi yawanci a wajen rantsuwar musamman a wajen hukunci ne sai ka aza hannunka na dama akan rantsuwar an gane ko sai ana ce mata al-yamin da wasu dalilai da malamai suka kawo na dalilin sa ma rantsuwa al-yamin ko kuma in daga hannu ne hannun dama ne zaka dagawa ni ina rantsewa da Allah an gane ko da abin da ya kama da haka duk wanda ya katse hakkin wani wani wani mutum musulmi da da rantsuwarsa faqad awjaba Allahu lahu an-nar to Allah ya wajabta masa wuta wa harrama alaihi aljanna kuma ya haramta masa aljanna faƙala lahu rajulun sai wani mutum ya ce masa wa in kana shay'an yasiran ya rasulallah ko da ko a ce abu ne wanda bai taka kara ya karya ba ya ma'aikin Allah ƙala sai manzo Allah ya ce wa in qadibun min arakin ko da ko a ce ɗan guntun iccen araki ne sunan wani icce ne arak wanda ana asuwaki da shi qadib shine ghusl ma'ana ko da a ce wani guntun iccen araki ne rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin wannan hadisin yana tsoratar da mu akan zalunci me yake da suna akan komi karancin zalunci to to to abin tsoro ne ga mutumin da ya damu da lahirarsa an gane da kyau ko ya samu za Allah ya ce az-zulmu zulmatun yawmal qiyamah shi zalunci duhu ne a ranar tashin alkiyama wani mai hikima yake cewa la tazlamanna idza ma kunta muqtadira fa zulmu akhiruhu ya'tika bin nadami namat uyunuka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynu Allah lam tanami yace kada kai zalunci in ka samu damar yin zalunci yace domin shi zalunci karshen sa azzalumi karshen sa baya kyau kana can kana kwana wanda ka zalunta yana maka Allah ya isa alhali kuma addu'ar wanda aka zalunta karɓaɓɓa ce wannan shine kenan Allah ka ba mu da zalunci maliki wa anil ash'as bin qais an karɓo daga ash'as dan qais radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala yaminin duk wanda ya rantsuwa akan wani abu an gane ko man halafa ala yaminin duk wanda ya rantsuwa akan wani abu haka za a fassara sa tarjama ma'nawiya yaqtati'u biha ma lam ri'in muslimin da zai katse dukiyar wani musulmi da ita huwa fiha fajirun yana a cikin tafajiri ma'ana game da wannan rantsuwar yana fajiri waye fajir shine shine muke da suna kathirul ithm wanda wanda yawaita zunubi ko kuma wanda ya kutsa a cikin zunubi da gangan ma'ana alhali da ganganye wannan rantsuwar laqiyallaha wa huwa alaihi ghadbanun zai hadu da Allah yana mai hushi da shi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi dan me yasa Allah zai hushi da kai idan kai rantsuwa ka ci dukiyar mutum don kai abubuwa guda biyu ka ci haƙƙin Allah da haƙƙin wa da haƙƙin ya adam haƙƙin Allah shine ka raina Allah ka rantse da Allah akan cewa abu na haka ne an gane da kyau ko alhali ita kuma rantsuwa ana yin ta ne don me don girmamawa ke lokacin da ka yi rantsuwa akan karya kamar ka raina Allah ne shi yasa wannan rantsuwa akan karya ta kasance daga cikin manyan-manyan laihuka Allah ya kare mu mala yace wa an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu anna rajulayn ikhtasama ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane guda biyu sun kai kara a wajen manzon Allah fi dabbatin game da wata dabba laysa liwahidin minhuma bayyana alhali kowanne daga cikinsu ba mai hujja na cewa tasa ce faƙaba biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya hukunci bainahuma tsakaninsu nisfaini guda biyu ma'ana sai aka raba dabbar guda biyu wancan ya ɗauki rabi wancan ya ɗauki rabi rawahu ahmad ahmad ya rawaito sa wa abu dawud abu dawud wa nasa'i imam an-nasa'i wa hadha lafzuhu wannan lafazin sa ne wa qala yace isnaduhu jayyidun sanadin wannan hadisin sanadi ne mai kyau wasu malamai suna gani hadisi ne ga ifi an gane da kyau ko mutum guda biyu ne suka kawo kara na wata dabba misali a ce saniya wannan ya ce nashi ne wannan ya ce nashi ne kun ba mai hujja an gane da kyau ko to ai ba sai an kai wajen raba ta biyu ko don an raba ta biyu an yi asara ko ko da yake suna isi amfani da naman amma duk da haka nan a sai da babba yawa sai kankana a raba duka yana cikin rabawa ko jayi yana daga cikin rabawa imma a yanke ta a raba naman ko a sai da a raba kudin ko a sai da a sai kananan a raba musu ko to hadisin da ifi ne kinan za mu iya cewa da hadisin da ya dacewa aiki shine nami na rantsuwa ko tunda shi hadisin rantsuwa ya inganta sai a yi rantsuwa an gane da kyau ko in dai musulmi ne ba zai rantsuwa ba akan akan ƙarya wannan shine kenan domin duk yanda aka yi dole sai dai an zalunci wani ko ba ta yiwa a ce abu na mutum biyu ne kawai wance in raba ma bi aka yi an zalunci mai shi in ma rantsuwa aka yi wancan ya ce har yanzu dai an zalunci wani an gane ko kenan rantsuwa ita ce magana mafi inganci wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam irin wannan shari'a ta taba kasancewa a lokacin magabata wasu mata guda biyu ne kishiyoyi suka samu ɗiya lokaci guda kuma ɗiyan kamar su guda da wuya suke iya bambanta su sun shi wajen kiwo sai kura ta canye ɗan guda guda babu ta nan guda ce ke a kan azamne a wajen ɗiyan guda biyu guda ta tahi tana zuwa sai ta isko waccan ta rugo da rike da ɗa guda ta ce lahiya ai kura ce ta zo ta canye ɗa guda an gane da kyau ko gudar tana diba ta ce to ai wannan ɗana ne kika ɗauko kenan ɗanki ne take aha wannan ɗana ne na ɗauko aka shiga gardama yanzu da aka zo a wajen alkali to da yake alkalin mai hikima ne sai ce to shi kenan kowace ta dagi akan nata ne kuma ba iya bambantawa ba hujja sai ce to yanzu yanda za a yi za mu raba ɗan gida biyu sai a ba kowace rabi gudan na jin haka nan sai makarkata ta kama ta ta ce a alkali ba sai an yanke ba ni na yahi mata ba matsala kar a yanke dan sai ce kawo dan sai ya mukama wacce ya ce wannan dan nata ne domin ita wacce cewa sai ta yarda ba matsala a raba biyu a bata rabi dan kowa ya rasa ko mun san nama ita ce dabi'a ta me dabi'a ta dan adam wannan shine wannan labarin ya tabbata ana bada shi a cikin qisas na magabata jayyid مالك وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا دون دي رنسوا أكن منبرنا الناوى بيمين آثمة درنسوا تكريا تسابو تبوأ مقعده من النار تويزابي مزمنين ستون أن الدنيا أوته رواه أحمد أحمد يهود الدشي وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة نوع متاني أكو ألا بايا مسو مغانا أرانا القيامة ولا ينظر إليهم كم بايا كلو زوا غريسو ولا يزكيهم كم بايا ترك كيسو ولهم عذاب أليم كم سنة عذاب ميرددي رجل على فضل ماء بالفلات ونمتن ديكي a cikin daji da sauran ruwa da ya raga yamna'uhu min ibn sabil da zai hana sauran ruwan nan ga wani da yake a cikin tahiya cikin dajin shi ma kana da ruwa kuma ruwan sun ishe ka ko da ka ba wani ba za ka iya rasawa ba sai ka ƙi bashi to ka shiga a cikin wannan ba a ruwan ruwa wa rajulun baya a rajulan bi sil'atin ba'da al-asl da wani mutunan da ya saida ma wani wata haja bayan la'asar fa halafa lahu billahi sai rantsuwa da Allah la'akhadha bi kaza wa kaza akan cewa da kaza da kaza ya saye ta fa saddaqahu sai ya gaskata sa ka sai abu ga mutum gawa ne akan cewa lokaci kaza zaka bashi kuɗi yanzu ka zo jin bashi kuɗi yace to jika goma muka yi ko sai kace wallahi ƙarya ne wallahi jika takwas muka yi shine ma'anan wannan an gane da kyau ko kenan ga yanda suka yi a farko amma yanzu ya ce ga yanda aka yi to wannan rantsuwar da yayi zai shiga a cikin wannan ukubar mala yace wa huwa ala ghairi zalika alhali ba haka bane wa rajulun baya'a imaman da wani mutum da yema wani shugaba mubaya'a ma'ana ya goyi bayan wani shugaba la yubayi'uhu illa lid-dunya alhali ba dan komai ya masa mubaya'a ba sai dan duniya fa in a'tahu minha wafa idan ya bashi daga wannan shugabancin da ya samu ma'ana ya bashi wani abu sai ya cika mubaya'a ma'ana sai ya da cewa lalle shi shugaba ne na kwarai wa in lam yu'tihi minha lam yafi idan bai basa ba daga wannan shugabancin nasa bai basa wani abun duniya ba sai ya ki cika mubaya'ar sa ma'ana ya ki masa biyayya muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wannan hadisi mafi girman abin da yake nuna mana zamanin mu na yan siyasa za ka gaina ta ihu a zaɓiwa ne a zaɓiwa ne kuma ya san da ba adali ba ne don me yasa yake so a zaɓe sa don saboda in an zaɓe sa zai samu wani matsayi yanzu in aka yi zaɓen aka ƙare aka raba makamai ba a bashi ba shikenan sai su koma yanzu su ne yan adawa an gane da kyau ko to wannan hadisin yana hawa kansu Allah ya kare mu mu liƙe da wannan hadisan nan mu tashi sati mai zuwa a babe وعن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة wasu mutane guda biyu sun yi rigima akan wata taguwa faƙala kullu wahidin minhuma sai kowanne daga cikinsu ya ce nutijat indi an aihi taguwar ne a wurina wa aqamahu wa aqama bi bayyinatin kuma kowannensu ya kawo dalili faqada biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya hukunci a tsakanin su liman hiya fi yadihi ga wanda take a hannunsa wannan hadisin shi ma da'ifi ne hadisi wancan na rantsuwa shi dai za a me za a koma a wurinsa wa an ibn umar radiyallahu anhu ma annan nabiy sallallahu alaihi wasallam radda al-yamina ala talib al-haq manzo Allah ya mayar da rantsuwa akan mai neman gaskiya ma'ana ya hana wanda shi ya kawo ƙara yayin rantsuwa رواهما الدار قطني إمام الدار قطني رويتوسا وفي إسنادهما ضعف أتكنس أكوي روني وأن حديث شما بين إنغانتبا أبن دا أكي نهي أنزو وجن كاو كارا كا كاو كارا باك دا هجة أنتي وانتي يرنسوا an gane da kyau ko wanda aka kawo karan nasa ya ƙi rantsuwa an gane da kyau ko to ko da ya ƙi rantsuwa shikenan kai ba za a yi da rantsuwarka ba shine abin da wannan hadisi ke nufi kinan shi yasa hadisin bai inganta ba idan wancan ya kiran tsewa an gane da kyau ko za a sa kai wannan kame ka rantse wasu malamai suna ga ko da wancan bai rantse ba in dai wancan ya kiran tsewa kenan ya nuna baya da me baya da gaskiya kenan ba sai wancan ya rantse ba amma magana mafi inganci ana iya a sa shi ma wancan ya me shi ma wancan ya rantse duk da wancan ya kiran tsewa kin وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا manzo Allah ya shiga a wurina wata rana yana cikin murna tabruku asariru wajhihi hudunan huskarsa suna suna walƙiya manzo Allah yana cikin farin ciki zaka ga huskarsa tana walƙiya tana haske in kuma yi hushi huskarsa tana yin ja ya jawur faƙala sai ce alam tarai ila mujazzimin mudali biki gani bashin mujazziz mujazziz shine wanda ya san sau ko wanda ya san dangantaka wanda da ya ga mutane guda biyu yana iya cewa wannan ubansu guda ko wannan shine baban wannan ko da ko a ce yau ɗaya taɓa ganin su shine mujajjis mujajjis masu sanin sawu bi shiga mai sanin sawu ba al-mudlaji dan kabilan mudlaj nazara anifan dazu yayi dubi ila zaid ibn harisa zuwa ga zaid ibn harisa wa usama ibn zaid da usama dan zaid fa qala sai ce hadihi aqdamun wannan cinanu ne wannan dugadugai ba'duha min ba'din wata ta aihi wata ma'ana duddigen wannan da duddigen wannan to wani shine baban wani wani shi ya aihi wani muttafaqun alai ma'anar wannan hadisin shine akwai sahabi da ake cema Usama wanda shi sahabi ne wari to sai ya aihi da mai suna Usama da ake ce ma hibbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam masoyin manzon amma manzon Allah na son sa sosai to da ya aihi dan nasa Usama sai kasance shi baki ne to sai mutane suna kwankwanto anya ko Usama dan Zaid ne domin baban shi hori shi ne shi baki to wasu mutane suna zargin haka to kwatsam wataran suna zamne su lullube da dara sun hiddo kawahunsu waje sai wannan mutumin yana biyawa yana biyawa ya ga kawahun sai ce wannan kawahun wani ya aihi wani guda ɗa guda ma'aifi ne kuma a gaban mutane aka yi abin kun bai taɓa sanin su ba kawai ya biyo ne ya faɗi wannan magana domin shi dama aikinsa ne yana faɗin wannan sai manzo Allah ya yi murna don saboda yanzu masu shakku shakka ta me ta kawar musu ta huta da gare su domin an tabbatar da ɗansa ne wannan hadisi yana nuna cewa ashe ya halatta a wajen shaida idan aka yi gardama akan ɗa a samu me a samu shaidu in ma ta irin wannan masu sanin sawu ko kuma a wannan zamanin abin da ake nami me ake ce ma wannan me ake ce mishi ADN yawa test ADN testa ADN ya halatta a yi sa don saboda a bambanta dan wane ne ko dan wane ne amma wasu malamai suna ga akwai lokacin da ba a yin testa ADN an gane da kyau ko ba za a yi aiki da wannan testa ba shine idan ya kasance mutum yana da mata sai wani yayi zina da ita an gane da kyau ko to ko da ko kai ka tabbatar da ba kai kai zina da ita ba ba kai kai ba danka bane a shari'a ba za a ba da damar a yi test ADN ba don me yasa don test ADN za a yi sa ne da a ce dan wane ne ko to dama asali ko an yi test kin wancan ba za a ce ba ɗansa ne ko domin ɗan zin ɗan wane ne ɗan matar ne to shi wannan babu ma zancen ne babu zancen test ADN ba sai kun gane da kyau ba domin musulunci baka da damar ka samu ɗa sai ta hanyar me sai ta hanyar aure yanzu a wannan zamanin to kenan in ma'ana matsala ce da yan shagu to kada ma ku ba kanku a testa ADN domin ba dan kowa bane daga cikin su dan wane ne dan mata ne alwaladu lil firashi walil ahir al hajar wannan ita ce fatawa ta wasu malamai wasu malamai suna gani da yake yanzu muna wani zamani na me na dudda dole ne a takardarsa sai a rubuta sunan ubansa ko sunan uwarsa za a rubutawa dole sai a rubuta sunan uwa ko to sai su malamai suna ga babu laihi sai a rubuta sunan wa sunan wancan ɗan shegen don saboda wannan yaron kada ya tashi da haushin ana kiransa da sunan uwarsa maimakon sunan wa maimakon sunan babansa akwai malamin da ba hau wannan busayar da su ba amma a ishtihadi na'am yana ba da sakamakon da ba haka ba ko to duka dai hasashe ne na'am eh wata shida ba kwana biyu kamar ban gane da aure sai in yana da sai in yana kwankwanto inda ya yarda shi ke ɗan shi ne ana kwankwanto sai wanda yana kwankwanto kuma yana da dama ya ce shi bai yarda ba bai yarda da ɗan shi ba ne an gane da kyau ko amma dan shari'a in ya yarda shi ke ɗan shi ne a shari'a a kada shi kawai ya zamna akan dan shi ne a sa mishi sunan shi dama alwadul li firashi ke kuma shi ke da firashin gane da ke ko wannan shine don in yace bai yarda ba in aka aiho maka da kace baka yarda ba dai cikin biyu ne an gane da ke ko ko ka yarda danka ne ko kuma ayi li'ani menene li'ani shine araba ko rabuwa ta ne ta hal abada yanzu matar ka ta yi irin wannan kuma kana son ta mai kyawu ce shikenan ka tahi kai dai kana kallon dan a kallo haka nan dai amma a tayi a hakan amma fa in kace ka kai kara shikenan ka rabu da matar hal abada kun ba kai ba dan wannan shine shine abin ga shari'a ta musulunci wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah